نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وميراث الأخت الشقيقة النصف مم.
والثنتين فصاعدا الثلثان to bayan malam ya gama bayani dangane da gado na mace wanda take diya ta tsatso da kuma jika idan sun zamanto mataye ne dukkansu zungur babu namiji a cikinsu wato ya yi bayani akan gadansu in ɗaya ce za a ba ta nisifi kashi ɗaya cikin biyun dukiyar mahaifinta in su biyu ne ko sama da biyu za a kasa dukiya gida uku a ba su kashi biyu kashi ɗaya kuma sai a baiwa asibai to malam zai tashi akan bayani game da 'yar uwa wanda take shaƙiƙiya ko 'yar uwa wanda take li'abiya saboda 'yar uwa kashi uku ce akwai al'ukhtu shaƙiƙa akwai al'ukhtu lil'abi akwai al'ukhtu lil'uni wato 'yar uwa shaƙiƙiya da 'yar uwa li'abiya inda babu 'yar uwa shaƙiƙiya hukuncinsu ɗaya amma 'yar uwa li'ummiya ko da babu 'yar uwa shaƙiƙiya babu 'yar uwa li'abiya ba za ta ɗauki hukuncin 'yar uwa shaƙiƙiya ba malam ya ce wa mirathul ukhti shaqiqatin nisfu wato gado na 'yar uwa shaƙiƙiya inda mutum ya faɗi ya rasu ba ya da ɗa ba ya da jika ba ya da mahaifi ba ya da mahaifiya yana da kwai matar shi ce guda ɗaya da kuma 'yar uwar shi wanda suka huto ciki ɗaya da ita to an nisfu za a kasa dukiya gida biyu a ba ta kashi ɗaya idan aka ba ta kashi ɗaya a cikin wannan nisfi na ƙarshe za a kasa shi gida biyu sai a baiwa macen aure kashi ɗaya ita macen aure ta ja rubu'i ita kuma ‘yar uwa shaƙiƙiya ta ja nisifi. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a ƙarshen suratun nisa'i game da ‘yar uwa shaƙiƙiya idan ta kaɗaita abin da za ta ci daga wajen ɗan uwanta shaƙiƙi. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun. sai Allah ta'ala ya ce falaha nisfu ma tarak wato za a ba ta rabin abin da wannan ɗan uwan nata ya bari na dukiya baki ɗaya za a haɗa shi a yi mai total baki ɗaya sai a kasa gida biyu a ba ta rabi ta je ta ci kayanta in tana so ta murmure shi a hankali hal ya ƙare in tana so ta yi kasuwanci da shi in tana so ta yi wata sadakatul jariya da shi wannan ya rage gare ta sai ta ci gaba da yi wa ɗan uwanta wanda ya rasu addu'a Allah ta'ala ya ji ganshi. Walitnataini fasa'idan thuluthani idan kuma ya zamanto ‘yan uwan mata shaƙiƙai wanda mutum ya faɗi ya rasu ya bar su, ƙannin shi mata ne guda biyu ko sama da guda biyu, to kuma ya zamanto ba ya da ɗa ba ya da jika. to suka zo suna neman rabansu daga wajen dukiyar ɗan uwansu to a kulutani za a kasa dukiyar gida uku ce sai a ba su kashi biyu daga ciki a ce su je su raba a tsakankaninsu daidai wa daida tun da dukkaninsu mataki ne wato haka za a yi saboda allah subhanahu wa ta'ala a ce fa'in kana tasnataini falahumar thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an na'am shine zai bayani akai kuma فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأبن فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فلوا أو كثروا au kasuru wato wannan gabar malam ya kawo tafsirin gabar fadar Allah ta'ala da yace wa in kanu ikhwatan wato rijalan wani sa'an kenan falil zakari miskul hazil unsaye wato shine anan yace fa in kanu ikhwatan wa akhwatin idan ya zamanto shi wannan wanda ya faɗi ya rasu ya bar 'yan uwa ne maza da 'yan uwa mata idan aka ce ikhwatun wato yan uwa maza babu yan uwa mata a ciki kenan an gane ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ili wato akwai ayoyi ibra lura ga masu tambaya game da labarin annabi yusuf alaihi salatu wassalamu da shi da 'yan uwan shi yayin shi da kuma ƙannansa wa akhawatin da kuma 'yan uwa mataye idan ya zamanto mutum ya faɗi ya rasu ya zamanto yana da kwai yayu da ƙanni maza da mata shaƙa'iƙa auli abin wato waɗannan 'yan uwa wanda yake da maza da mata shaƙiƙai ne ciki ɗaya suka huto kuma mahaifinsu guda auli abin ko kuma mahaifinsu ne guda ɗaya amma kowa mahaifiyar shi daban idan aka ce a shaƙa'iƙ su ne wanda suka haɗa guda biyu wanda uwa ɗaya ta haife su sannan kuma uba ɗaya ne ya aihe su waɗannan su ne shaƙiƙai da abbaikwa su ne wanda mahaifi ne ya haɗa su ɗiyan kishiyoyi wannan su ne da abbai to falmalu bainahum lizzakari mithlu hazzil unsayin to za su kasa dukiyar a tsakankaninsu a nan ba yana nufin cewa da ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa li'abbi ba duk matsayinsu da in mutum ya faɗi ya rasu ya bar miliyan goma yana da kwai yayo guda biyu ɗaya uwarsu guda ubansu guda ɗaya kuma baba ne guda to wannan miliyan gomar gabaki ɗayanta ɗan uwan shi shaƙiƙi shi zai cinye ta dan uwa li'abbi dan uwa shakiki in ya ga dama ne zai ɗauki wata dala ɗari ko jika guda ya bashi ya ce yi wa dan uwan shi addu'a amma zancen a ce a bashi miliyan biyar bata taso ba ko biye ba shi da wani gado a ciki saboda wannan asibi ne shi kuma asibi wanda ya fi kusa shi yake zamantowa asibi inda a ce tsohonsu da rai to shi ma wannan dan uwan shakiki komi ba zai ci ba wato mahaifin shi zai gaje komai ga baki daya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayani akai to za su raba dukiyar a tsakankanin su lizzakari mithlu hazzil unsayayn wato namiji za a bashi kwatamkacin rabon mace guda biyu idan su goma ne maza biyar mata biyar kamar yadda muka yi bayani a wani lokaci wato za a kasa dukiyar gida goma sha biyar idan aka kasa ta kashi goma sha biyar duk mace sai a bata kashi ɗaya namiji a bashi kashi biyu na'am ƙallu auka tsuru wato waɗannan 'yan uwan sun zamanto 'yan kaɗan ne namiji ne da mace su bi rakan auka tsuru ko kuma sun yawaita su da yawa ne to dai haka za a yi wa dukiyar ta wannan mamaci na'am wal akhawatu ma'al banati kal asbati لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن to shikenan malam yace wal akhawatu yan uwa shaqiqai ko yan uwa li abbai ma'al banati tare da samuwar iya mata na tsatso za su zamanto kala asabati lahunna wato tamkar asubai ne ga su waɗannan ɗiyan natsatsu an gane ku yarithna ma fadala an hunna suna gajewa abin da ya yi saura game da rabon ɗiya mata na tsatso bayan ɗiya mata na tsatso sun ɗoki rabonsu to abin da ya yi saura sai a rabawa waɗannan 'yan uwan mata shaƙiƙai to amma a nan malam ya saba wa jumhur saboda malamai waɗansu suna ganin cewa ‘yan uwa shaƙiƙai suna zama a matsayin wato ɗiya na tsatso wajen rabon gado inda ya zamanto babu ɗiya na tsatso kamar yadda ɗiya ta tsatso in ta kaɗaita za ta ci nisufi haka ne ‘yar uwa shaƙiƙiya ko li'abbiya in ta kaɗaita za ta ci nisufi to amma anan in ya zamanto ɗiyan mata na tsatso guda biyu ne ko sama da biyu za a ba su sulusani ne to don haka yanzu sulusani shine farali na wajen mutum shida wanda yana daga ciki yan uwa shaƙiƙai mata sama da biyu ko ko guda biyu ko sama da biyu haka ne suna daga ciki ɗiya mata na tsatso ko jikoki to tunda haka ne wato indiya har ɗiyan na tsatso mata sun huce ɗaya sun kai biyu sama da biyu to ji wannan yan uwa shaƙiƙai ba za a ba su komai ba matuƙar babu namiji a cikinsu saboda a mata ba a yin asibiti mace ba ta zamantowa asi ba sai guri ɗaya da muka faɗa wanda mai rahabiya ya kawo shi wato walaisa lin nisa'i qurran asaba illallati mannat bi itqir raqaba wato wannan ita ce take zamantowa asiba amma sauran akwai sabani akai an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin wato namiji shine yake zamantowa asibi ba mace ba to idan kaga an ce mace ta zamanto asiba sai dai in a dalilin namiji ne wato a dalilin namiji tana iya zamantowa asiba amma ita da kanta ba ta iya zamantowa asiba yadithna ma fadala anhunna wala yurba lahunna ma'ahunna wato ba za a yi musu ƙari ba lahunna ga su ba za a yi ƙari ba lahunna ga su waɗannan 'yan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai ma'ahunna tare da ɗiya mata na tsatsu an gane ku? na'am ولا يرثا لإخوتي والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد malam ya ce wala mirata lil ikhwati wal akhawati ma'al abi wato ba wani gado da za a bayar lil ikhwa ga yan uwa maza shaƙiƙai ko li abbai wal akhawati hakanan babu wani gado da za a bayar ga yan uwa mata shaƙiƙai ko li abbai ma'al abi tare da samuwar mahaifi in dai ubansu da ran shi to matuƙar babansu da ran shi to su ‘yan uwa sun tashi daga aiki maza ne ko mata ne ko kuma wake da shinkawa ne dukkaninsu ba za su yi maganar a basu gado ba wato wannan shi ne ake ce da shi hajjibu isqatin wato idan mahaifi idan mahaifi yana da rai to ya cire ɗiyan shi daga cin gado gabaki ɗaya kacokam ba za su ci gadon ɗan uwansu ba an gane wala ma'al waladi zakari hakanan kuma yan uwa maza da mata ba za a ba su gado na komai ba inda ya zamanto shi wannan wanda ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗa namiji to a wannan lokaci ba wani abu wanda za a ba su a matsayin farilla ce a gare su sai dai a ba su a matsayin wato ulil kurba ne ma'abuta zumunta wanda suka halarto wajen rabon gadon ɗan uwansu za a raba gadon shi ga ɗiyan shi da matekin shi da uwayen shi amma a ce ga wata farilla tasu wanda za a ba su babu da Allah ya ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wato a cikin wannan ne za a dan ba su wani abu a ba su wani abu shi kuma wannan bidu ne ta hadidin to ba tare da an iyakance shi ba zai iya yiwuwa a wani gurin a ba da diyawa a ba da jika goma a wani gurin kuma a ba da kaɗan a ba da dala ɗari saboda yawan abin da yake taron na shi mamacin ko kuma ƙarancinsa au ma'a waladil walad hakanan kuma 'yan uwa maza da mata ba za su ci gado ba idan ya zamanto akwai ɗan ɗajika ba za su ci gadon komai ba saboda wa waladul waladi kal waladi inda adamil walad wato jika a matsayin ɗa yake lokacin da ya zamanto babu ɗan natsatsu an gane ku? na'am والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم والإخوة للأب malam ya ce ‘yan uwa waɗanda suke li'abbai ‘yan uwa maza li'abbai yi adami shaƙa'iƙi cikin rashin ‘yan uwa shaƙiƙai inda ya zamanto babu ‘yan uwa shaƙiƙai sai ‘yan uwa li'abbai to wannan hukuncinsu ka shaƙa'iƙi tamkar 'yan uwa shaƙiƙai suke wato in mutum ya faɗi ya rasu dama shi kaɗai ne a gurin mahaifiyar shi amma babansu yana da kwai wata mace wanda tana da ɗiya maza da mata to yanzu wannan dukiyar tashi in babu waɗansu wanda za su ci gado sai waɗannan 'yan uwan abai kaɗai kawai dukiyar za su janyo dukanta gabaki ɗaya su raba a tsakankanin su lizzakari mithlu hazzul unsayi kamar yadda 'yan uwa shaƙiƙai haka za su raba ta zukurihim wa inasihim madansu da matansu wato za a raba musu dukiyar kamar yadda za a raba wa 'yan uwa shaƙiƙai wato shine abin da yake nufi da kashaɗa'iɗi zukurihim wa inasihim na'am فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات للأ- لأب فالنصف لشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب الثلث to shi kenan malam ya ce fa'in kanat uktun shaƙiƙatun ma'ana kanat ce wannan wanda take tamma wanda ta tafi bi marfu'iha ma'ana fa'in wujidat uktun shaƙiƙatun idan ya zamanto an samu ‘yar uwa shaƙiƙiya wanda ɗan uwanta ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya faɗi ya rasu wa uktun li'abin kuma ga wata ‘yar uwa wanda ita kuma mahaifi ne ya haɗa su da shi wannan marigayi, amma mahaifiyarsu ba ɗaya ba ce. Au a hawatun, ko kuma ya zamanto ga ‘yan uwa mata li'abbai, da yawa ba ɗaya ba ma. Tufan nisfu lishaƙiƙati. Wato, ita dai wannan ‘yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi mamaci, saboda za ta hijin ciwon rasuwar wannan ɗan uwan nata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mata ita dai a cikin dukiyar ɗan uwanta za a ba ta kashi ɗaya cikin biyu idan aka kasa dukiyar gida biyu za a ba ta kashi ɗaya idan aka ba ta kashi ɗaya yanzu abin da ya saura wanda sulusi ne sai a baiwa sauran matan wanda suke uba ɗaya su je can su karata da shi shine yace waliman baqiya min al-akhawati lil abi as-sudus wato sai a bayar da sudusi shine kashi ɗayan shida ga waɗanda suka yi saura daga waɗannan ƴan uwan li'abbai ba ba shiƙiƙai ba wato anan in aka zo saboda su ƴan uwa mata mata ko sun kai ɗari ba za su iya cinyewa dukiya ba dole za su zamanto abin da za su ci za a ba su sulutani ne kashi biyu cikin ukun dukiyar mamaci an gane ko to idan ya zamanto mace ɗaya ce za a ba ta nisfi ko to tunda yar uwar shi shakikiya yanzu guda ɗaya ce to za a ba ta nisfi ce idan aka ba ta nisfi tunda akwai yan uwan shi kuma li'abbai wanda akwai kuma sauran ragowar rabo wanda ya dace da a ce an ba su shine sulusi tunda an aka kasa dukiya gida shidda in aka ce a raba ta gida uku nawa nawa za ka yi gida biyu to gida biyu ne in aka ce a haɗa biyu guri ɗaya nawa zai zama hudu to wannan hudun shine ake ce da shi sulusani to sulusani in aka ce a shidda a bada rabi nawa za a bada uku to yar uwa za ta ja uku wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da wannan mamaci sauran kashi nawa a hudu a hudu in aka huda uku ne sauran ɗaya go to wannan ɗaya shi ne za a bai wa 'yan uwa li'abbai mata su je su can su karata an gane ko? Allah sa mun gane gado yana da kai wahala amma a karanci ya hima daɗi sama da a ce ka raba shi na'am ولو كانتا شقيقتين لم يكن للإخ- للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين to shi kenan malam ya ce walau kana ta shaƙiƙataini to da a ce waɗannan 'yan uwan mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi mamacin sun zamanto matan guda biyu ne shaƙiƙan guda biyu ne ba ɗaya ba ce to fa aiki ya samu ha su waɗancan suna ji suna gani a arziki zai bar su lam yakun lil akhawati lil abi shay'un wato ba wani abu wanda za a bayar ga 'yan uwa waɗanda suke li'abbai mata da ya ce she'un ɗinna ya zo shi da na kira da ta ummal kathir wal qalil saboda ta haɗa da yawa da kaɗan wato ba wani abu na gado da za a ba su komin ƙanƙantar shi saboda an nakira tufi siyaƙin nafi wato tufi da umum an gane ko wanda kira tufi siyaƙin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahyi an gane ko wato idan na kira ta zo ta fi siyaqin nafi da yace lam yakun sai yace kuma she'un wato ba wani abu ko mun kankantar shi in dai na gado ne wanda za a yanka shi a bayar lil akhawati lil abi ga yan uwa waɗanda suke li abbai in dai yan uwan mata ne li abbai babu namiji a cikin su so ba wani abin da za a ba su da ya ce musu kawai ku yi haƙuri ku yi kukanku na kwana uku kwana bakwai kwana goma kuma ku mishi addu'a Allah ya ji kanshi ita kuma wayannan ƴan uwan nashi guda biyu da aka ba su kuɗi wata hata je ta ɗako bewit wata daga ciki an ce yanzu za su wata katuwar mota ana mata haya kenan ku je ku raka musu boyi boyi ko sun taimaka muku tau yace illa an yakuna ma'ahunna zakarun in ka ji an ce ‘yan uwa mata da abai sun ci gado da ɗan uwansu tare da samuwar kuma ‘yan uwa mata shaƙiƙai guda biyu ko sama da biyu sai dai in ya zamanto a tattare da waɗannan ‘yan uwan abai akwai namiji a cikinsu akwai namiji to wannan dalilin wannan namijin da ake albarkacin kaza da dangare kan sha ruwan kusko to su ma albarkacin samuwar wannan namijin a cikinsu sai ya zamanto ya zamanto asibi ne wanda zai janyo abin da ya saura sai su raba da yan uwan shi shine yace to fa ya'khuduna ma baqiya sai su amso abin da ya saura shine wannan kashi biyu bayan an hudda kashi hudu bayan an hudda sulusani sai su amso wannan kashi biyun sai su raba tsakankanin su lizzakari mithlu hazzil unsayayn wato ga namiji a ba shi kwatamkacin rabon mace guda biyu to haka za a yi amma in ya zama to babu namiji a cikinsu suna ji suna gani sai dai kawai su ci Allah jikan dan uwanmu in kuma suna so ma su hasa damuwar saboda sun san ba za su ci komai ba irin wannan takaicin sai wanda in ya mutu ya bar dukiya da yawa kuma gashi suna gani amma ba za su ci komai ba ya ce ya bar gidaje a niyami gida ma sama da arba'in waɗansu gidan waɗansu filaye ga gidan shi na zantar ga gidajen shi a maraɗi wanda sai dai kawai a yi mai addu'a Allah cikin sa Allah ya gafarta masa wa bi hadal qadar kifaya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha